والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين الذي أرسله الله رحمة للعالمين كما قال في كتابه المبين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه جر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Allah ya yarda ya so ya zagayo da wannan shekara kuma ya zagayo da mu duka zuwa waɗannan guda biyun abin a tsaya a kalla a gode wa Allah ne zagayo da shekarar in bai so ba alkiyama sai ta tashi shekarar ba ta zagayo ba an sanar da musan da za ta tashi ne to ya zagayo da shekarar ita sannan kuma da ya zagayo da shekarar ya yi mu ba zagayo ba to kuma ya zagayo da mu to Allah ya so a wannan mazalici da muke zama a wannan shekara ta 1444 hijiriya wanda ya daidai da 22 ga watan uku 2023 miladiya wanda muke zama a irin wannan lokaci muna karanta tafsiri na alkur'ani da fahimtar da Allah ya fahimtar da mu daga kuma abin da muka fahimta daga magabata to Allah ya yarda mu sake zama wa irin wannan zama a wannan lokaci a wannan shekara muna gode masa sannan muna gode masa da zagayowar shi wannan wata mai albarka wanda watan da Allah ya ba wa al'umma annabi Muhammadu ita kadai ita kadai aka keɓanta da irin wannan watan da abinda watan yake da shi wanda dare ɗaya nasa daidai yake da dare dubu na kowane lokaci a kowane lokaci kuma aka yi hannu baya duk gaba ɗaya ba sai namu wai nan dare na al'umma annabi Muhammad ba kowane dare na annabi ma dare ɗaya na lailatul qadari daidai na wata ramadana a lailatul qadari daidai yake da kowane irin wata guda dubu a duniya da aka yi shi wannan lallai ba karamin kulawa da Allah ya yi kulawa Allah ya yi da al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ba sannan gashi wata ne wanda Allah ya tanadi rahama da gafara da yanci ga al'umma annabi Muhammadu a cikin wannan wata sai wanda yake ko wanda bai bijira ga neman wannan yanci da wannan gafara ba to muna godewa Allah da wannan lokaci a sannan muna bin baya da ta'aziyya ta'aziyya ga junanmu da kawunanmu na waɗanda muka rasa kamar yadda na faɗa ɗazu Allah mu ya zagayo da mu ya so amma wasu Allah bai zagayo da su ba Allah bai ballagar da su Ramadana ba sun yi Ramadana wancan amma wannan ba su yi shi ba akwai waɗanda suka rasu da yawa daga makota a nan na unguwa akwai waɗanda suka rasu daga ƴan uwa na jini namu akwai waɗanda suka rasu daga ƴan uwa na Allah masoya waɗanda muke musharaka da su a cikin dukkan ayyuka na alkhairi a irin wannan lokacin amma aikin su ya yanki sun tafi zuwa ga ubangiji muna fata Allah ya ne rahama ya ne jin kai ya wanda rahamarsa karin jayi kowane abu haka ka ce Allah ka rinjaye da rahama ka gare su ka farara ka gare su ka yafe musu ka gafarta musu ka sa su maƙotaka da annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan kuma lokacin mu yayi Allah Allah ka gafarta mana ka karbe mu cikin yarda da farin ciki masu da kai mana masu murna ya ubangiji ka sa mu ƙare da kyawawan ayyuka duk abin da zai raba mu da kai kafin mutuwa muka raba mu da shi abin da zai baya bayan wannan sai nasihohi da muka saba gabatarwa kafin a fara karatun alkur'ani waɗannan nasihohi da muke wa kawunan mu muna yin su ne suna taɓa abubuwa da muke ambata wanda zamani yake ciki marasa daɗinsu da masu daɗinsu don mu ga menene mafita a cikinsu muna faɗar wasu abubuwan da ko ba a san su ba dan a san su don musulmi su faɗaka to abinda mukan yi a cikin waɗannan nasiha wannan nasiha kenan kafin mu fara tafsirin alkur'ani to ko bana din ma za mu yi sai dai bana za ta sha bamban da nasihohin da muke a baya a nasihohin baya kamar yadda na faɗa muna karanta waƙa'i da musibu da musulmi suke ciki kala kala to wannan bangaren shi ba zai samu a wannan karan ba saboda ne saboda dukkan wata hanya da ɗan adam zai san musibar a wannan lokacin to ya santa ba sai an sake gaya masa ba an ga zai ce ya ya za ka to me za ka za ka faɗa kuma wasa'ilul ilmi gaba ɗaya ana ji ta ko ina ka ji can ka ji can kowa yana ji ana gani da ido kiri-kiri kana kallon yadda ake da zubar da rayukan bayan Allah ba kuma wannan ba ana ji kuma ji na jiki to duk kuma sai ka zo ka gaya mutum ne to daga ba nan za mu bujira ba abinda za mu bujira a kai shine abin da ya fi haka wanda zai fi amfani fiye da haka menene shi shine abin da zai sa ka zauna lafiya duk ma abin da zai faru ya ta faruwa amma kai ka zauna lafiya wannan shi ya fi amfani daga karanta musibu duk da waɗannan abubuwa duk da suke faruwa kullum da ake ta faɗa ina mafita ina mafita sai ya yi mafita kaza duk gaba ɗaya ba abin da yake karuwa yake raguwa sai karuwa abinda duk muka faɗa a bara in an tashi sai an faɗe shi an sake ɗora wanda ba a faɗe shi bara ba wanda ba a yi shi babu shi a bara to haka za mu zauna mu ta karanta musibin kawai haka muna ta karanta su ko ko muna ta sauraron ko ko sauraro kake ranar da za a ce an duk sun gushe waɗannan abubuwan an daina ba za ka ji wata kashe-kashe ba a daina zalunci a daina duk shugabanni kowa ya zama adali haka kake sauraron ka gani duk abin da ya tsada din nan ya sako raba-raba ya koma tanda duk wannan shi za ka yi kake kokarin gani saboda Allah to to ai ka ga tsaya kuma ka taɓa ta lokacin wannan in dai kace wannan kake saurare waɗannan kake saurare kana sauraron dukkan shugabanci da ake na zalunci a daina dukkan barna da ake yi kaga babu ita dukkan kaya da suke tsayi tsanani na rayuwa su sakko rayuwa ta zama mai daɗi mai yalwa a ban nutsuwa haka kake saurare to kuwa i Allah ni iko wallahi lokaci ɗaya inna ma'amurhu idza arada sai an yaqul law kun da Allah ya nufo mu da rahamarsa duk wannan din sai ya zama babu mai iko ne akan haka to amma kai tanadin ko bai hakan ba ba ko in bai yi hakan ba fa ya bakka cikin ya ban mu cikin abin da muke ciki din to kai duba mafita a karan kanka kai ne mafita me abin da zai baka nutsuwa ka zama kana cikin ni'ima ko da ana cikin azaba ka zama kana cikin nutsuwa ko ana cikin firgici to akwai shi akwai shi wannan shine abin da za mu karkata zuwa faɗakar da kawunan mu zuwa gare shi ɗan uwa kafin ambatansa ko me ya kamata in jefa wata tambaya wanda watakila amsarta za ta zama tare da shi abin da ɗin za a faɗa idan aka ce tashin hankali in aka ce azabtuwa in aka ce firgici da tsoro daga ina ake samunsa me mazdarinsa daga Allah shi iman idan an ce an firgita me yake firgita eh aha in an ce an samu nutsuwa an samu kwanciyar hankali me yake samun kwanciyar da nutsuwar hankalin to duk ashe in an kai an kawo gaba daya bagiran tashin hankali da bagiran kwanciyar hankali wuri ɗaya ne mu gane wannan su shine zuciya inda ka mallaki duniya da abin da yake cikinta da mata da mota da gida da komai amma a zuciyarka ba nutsuwa na gwari wannan ya zama banja ba za ka jin daɗin kana cikin mata da mota da ni'ima bankin ka in kai haka ka gabar ga sunan amma kai an zarabe ka da wani tashin hankali ko wani mummunan kurji aka tsallabe ka da shi duk gaba ɗaya waɗannan ba sa gaban ka wallahi ka rasa wannan nutsuwar a zuciyarka to ashe mahallin nutsuwa nan ne idan kuma ka rasa komai aka baka nutsuwa a nan lahiya lau mutanen mu yanka suna Daka ashe mahalli da gurbi na nutsuwa da tashin hankali shine zuciya zuciya nan ne mahalli to to dan haka idan kana son ka samu nutsuwar da ba tashin hankali a cikin ka ka samu wato ni'imar da ba azabtuwa a cikinta to abu ɗaya ya kamata ka rike abu ɗaya ya kamata ka yi ƙoƙari ka zama kana kansa in Allah ya yarda duk tashin hankali lokacin da ake cikin sa kai baka cikin duk firgici baka cikin sa duk ni'ima kuma za ta tashi kana cikin ta me wannan wallahi wannan ba komai bane illa neman kulla alaka ka ƙarfa da ubangijinka wanda ya tsaya ya nemi kulla alaƙa ƙarfa da Allah to wanda Allah ke cikin zuciyarsa me zai iya nufo wannan zuciyar ya firgita ta ya girgiza ta wallahi babu ashe rashin ashe firgitinka rashin tarayya ka ƙarfa da Allah ce shi ne amsa mun mun ga waɗanda suka samu karfar alaƙa da Allah kowane irin firgici ya taso ba su firgita ba baka karanta tarihin annabi nuhu ba ne maganarsa ita fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaykum gumma thumma qadu ilayya wa la tunzirun da yaga suna kulle kulle mutanansa suna nufin shi kadai ne mumini su gama da shi a huta da wannan kiran ya ce na fahimci ba abin da kuke to fa azmi'u amrakum ku hada dukkan lamarin ku ku da duk waɗanda kuke tare da su wa shuraka ku a ku hada ma abokan da kuke bautawa din gunkun gunkin na kuma ya kawo muku gayya suma la yakum amrukum alaikum gumma sannan kada ku yi arife kada ku lallabo ban sani ba ku taho gani su maqadu ilayya ku zo ku gama da ni wala tunkiru dan Allah kar ku saurara kai dan in ba wanda ya cika da alaƙa da Allah ba waye zai faɗi haka to kuma ya suka yi da shi din sun iya wani abu da shi wanda yake tare da shi ya ɗauke shi su kuma aka halaka su baka karanta tarihin annabi hudu ba shi ma Allah ya bamu labari ita fa kiduni jami'an summa la tuzirun kaidi kuke shirye ku yi min wai kuna wani baboyewa to dukkaninku gaba ɗaya ku haɗa ku yi min kaidi dan Allah ka ku saurara kun san abin da na godar dogara da shi inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbi ni madogara ta ba wani abu bane ba jama'a zan nemo su taimaka min ba tawakkaltu ala Allahi rabbi Allah da shi na dogara ubangiji na ubangijinku me ya faru me ka iya da shi baka karanta tarihin annabi Ibrahim ba ana hura wuta yana kallo ana hura ta ana hura ta yana kallo yana lamarinsa da ibada ko kula su yayi ba an ganin bai tashi ba saboda ya san da waye ke tare aka gama aka ɗauke shi aka jefa shi a cikin wutar Allah ya ce ke wuta to ga annabi na nan kakki mutu don ka azi a ce wani abu ne ya kashe ki cin kina ci ya sauka a haka amma ki zama ba wuta ba ya aminci malam tarayya da Allah wallahi ta warkar da komai baka karanta abinda shi ma alkur'ani Allah ya faɗa kan annabin mu ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aka samu wasu sun ga Qurayshawa sun ga su annabi yan kaɗan sun ga Qurayshawa linkin ba linkin da makamai da rum duk an shirya gaba ɗaya ya maza ya zo ce innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum a ya rasulullahi ku ji tsoro ga su can sun yi mugun tanadi fa zadahum imana wannan maganar da suka faɗa sai ta ƙara wa annabi da jama'a ta imani suka ce yanzu ko za mu doshe su qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil yaya fan qalabu bi ni'matin min Allah wa fadli Allah yace sun dogara gare mu ai ko sun je an gwabza sun dawo da ni'ima daga Allah sun kwaso makaman sun kwaso kayayyakin nasu gaba daya da ni'imomi muka dawo muka zaci lam yamsaskum su'un ko yan kankani na abin bacin rai bai samu sabon annabi da annabi ba don me dan hasbunallahu wa ni'mal wakil yanzu a daji da ka haɗu da ɗan fashi ko mai karɓar banza da ka haɗu da zaki ƙa'u wanne bi ma sauki zaki ƙato gurna ne gab ga ka gashi ko ko ga mai ɗaukar ofan za ku ɗaukar wane wane bi ma sauki to to kakkace waɗancan annabawa ne daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wani ya an taho yana cikin tafiya safina maulan rasul maulan rasul sallallahu alaihi wasallam asalin sa bawa ne na ummu salma sai jirgin ruwa ya fashe da shi wannan yayin nan wannan tai nan sai can sai ya rike wani allan jirgin ruwa Allah ya sa ya kai shi gaba yana kai shi gaba sai ya rasa a ina yake bai san a inda yake ba yana fitowa baki sai ga kazagon daji ya doso shi haka sai ce kai ya abal haris an yau zaki a kunya da haka ni sahabin manzon Allah ne ina tare da annabi bai ji tsoron komai ba saboda ya tsaye tare da Allah da manzon Allah faɗin haka sai zaki ya ɗaga kai gaisuwa yake ga wanda ya faɗa ya karkada gila ya gane bai san inda yake ba ya kama shi ya taɓo shi ya taho da shi ya kashi bakin hanya ya daga wutsila ya haka ya haka ya ce ai mun gaisuwa ke to ka zaki ya zama mage ga wanda yake tare da Allah to ka gani amma kai ka tsaya duk a firgita kake duk ka nemi ka nemi labarin zuciyarka magana ta gaskiya kenan duk firgitin duk wanda kaga a firgice to ya duba tsakaninsa da Allah shine magana ta gaskiya don haka ina kira ga kaina ina kira ga ‘yan uwa mu dawo hayyacinmu idan muna so mu zama mun yi tarayya da Allah kyakkyawa irin wannan abinda zani shine kuma abu guda biyu shine mafita na ɗaya ka zauna da kanka tukunna ka karanta wa kanka wai kai misali ni nasiri in ce kai nasiri wai me kake ciki ya kake kai da Allah kowa ya san yadda yake shi da Allah ba wata magana wannan amsa kawai minti ɗaya ce za ta kowa ya sani to zauna itina ne na lokaci kaɗan ka bawa kanka kai ɗan halwa wai me kake ciki ya tsakaninka da Allah yanzu yanda za ka gane cewa lafiya ko ba lafiya ba sai ka ce yanzu da ta faɗo yaya da kyau a ce kawai ka zanta ana ɗaukaka sai ga ka ga Allah ko sai gaban Allah to da a zo ka bayyana gaban Allah yanzu yaya to wannan amsar da zaka da zaka samu ita ce tsakaninka da Allah saboda zuciya ba ta ha'in za ta ha'ince ka ba in ba cewa za ta yi matsori shirya dai idan kuma da alaka mai kyau za ka ji farin ciki za ka haɗu da wanda kake so yake sanka to dan adam sai ka gyara kai wannan tunanin shine farko abubuwan da kurakurai da kwashe-kwashe da take da shi zuciyar taka sai ka tsaya ka gaya za ku sare ka kwashe yadda ake yasa ka yashe ka rabu da su saboda Allah baya zama zuciyar da take da tarkace ba tarayya taka ka tsaya da kanka kai wa kanka hisabi ka duba abin da za ka yage da abin da zai yagu a sannan da abin da sai a hankali akwai abubuwan da saboda shaidanin ya yi illa da yawa sai a hankali amma ɗau azama ɗau niyya ba kamar da san yadda ka barta ta tafi yadda take so ba an gane duka kai waɗannan abubuwa duk wani abin da aboki ne mara kyau don a cikin wani tunan da eh wane shi ne sanadi na zuwa ga in shiga kaza to yanke masa a ba mutum ba ne ba aiki ne ma wala ko aiki ne kasancewa babu yadda za ka yi da wannan aikin sai ka faɗa wuta sai ya raba ka da Allah rubuta kaya wallahi shi ya fi alheri an samu wani ma'aikaci mai aiki a wani wuri diddin nan kowa da faɗi wurin ya san wurin saboda yunkuri ake ma a zaɓe ka a kai ka wurin kuma wanda ya ban labarin ina kallon sa yanzu haka yana nan ya ci zaɓe ya je wajen na kusa faɗa ko da aka zo wani zaben sai aka ce to kujerarka an ban ma ka tafi ya ce ba na so me yasa mutane suna ta nema ya ce eh saboda wallahi halakar da take wurin sai ma na sai na nemi istighfarin da Allah zai yafe mu ba zan sake shiga ba kaga Allah ya san shi da imani to da ka duk wani abin da ka san zai raba ka da Allah ka rabu da shi tun yanzu ka faɗaka ka farga kafin a fargar da kai malam kada ka zo lokacin da za a ce laqad kunta fi ghaflatin min hadha fa kashabna anka gidaka fa basruka al-yawma hadid ranar mutuwa kenan ranar da za a ce to da ka faɗaka daga wannan lokaci to yau gashi an yaye ka zo alamul haƙiƙati ko ba komawa to yanzu kana alamul duniya malam za ka gyara baka je alamul haƙiƙati din ba shi za a ke so ka faɗaka to duk kai wa zuciyarka wannan kalle-kallen gaba ɗaya kasancewa ba wani abu ba ne duk abin da kake cikin na duniyar ka je ka yi aure ka yi mata ka yi kuɗi duk ka yi waɗannan abubuwan gaba ɗaya ka gama amma an zo wannan lokacin da ake gaya ma wannan ka gafala ina kuɗin ina matar ina motar ina gidan duk babu saboda ga ka gaban masu karɓarka to kakka zo wannan lokacin ɗaya yanzu ka yi tunani to yin wannan tunanin da kuma ɗaukar hanya ta cewa kana son ka kai ga gaci wajen neman kanka wajen kulla alaƙa da Allah a lokacin za ka ga taimakon Allah ka san fa wannan abin duk da kake yi ana kallon ka shi wanda kake dai shi yana kallon ka ya san ka taho to shi ko me ya faɗa ya faɗa a cikin hadisi na Bukhari hadisin Abi Huraira cewa duk wanda ya taho gare ni yana son kusata na tafiyar tasa ta zama kamar ɗani ɗaya Allah ya ce mu za mu taho gare shi zira'i ɗaya idan tafiyar ka zuwa ga Allah wajen neman sa zira'i ɗaya ne Allah ya ce mu za mu taho gaba ɗaya idan tafiyar ka zuwa ga wurin Allah kamar tafiya ce yace mu za mu taho kamar muna gaggawa haka Allah zai tare ka da karɓar ka mafi gaggawa da yadda kai kake nufin kaje wajensa to ashe kaga tunda wannan ingantaccen hadisi ne haka abin yake hadisi ne kudisi to ashe kenan waɗanda kake ganin duk ba mu tafi zuwa ga Allah nan ba mu ne ba mu gara tafiya ba da mun tafi da Allah ya karɓe mu ɗan uwa kuma wannan sananne ne a yanda muke kifuwa wurin neman duniya da kutsawa hadari ta kowane hali sai mun same ta da Allah muka tafi nema muke nema haka da tuni mun huta mun zama manya manyan wadiyan Allah ba ka bane to gaskiya ƴan uwa a yanzu magana ta gaskiya nutsuwa ta ƙare a komai na duniya a mulki babu nutsuwa a kuɗi babu nutsuwa nutsuwa ta ƙare sai a cikin yardar Allah wanda yake neman ta ya neme ta a nan amma samu mulkin ka gani ka samu nutsuwa samu kudin a yanzu ka gani kana cikin firgici amma samu Allah ka gani wallahi ka ga nutsuwa karka ce wai aito idan idan idan na ce zan doshi gadan gadan neman yardar Allah to sai in daina neman abinci sai in je a waye ce ka nemi abincin da ba Allah bane to ai ba zai hana ka cewa dan zaka tafi wurinsa shi ma neman abinci shi ma shi ya ce ka yi yana nan cikin yardar Allah shi ma abin da ake so kada neman duniya da neman abinci ya zama shine gaya shine matuƙa a cikin rayuwarka a'a yardar Allah ita ce gaya kasuwanci dan ka ci abinci ne ka rayu ka bauta wa Allah ka zama haka to wanda ya zama haka to insha Allah zai ji daɗi huna wa huna shine jin daɗin abin ma'anar jin daɗin abin idan ka zama ka samu nutsuwa da ƙarfin imani da soyayya da alaƙa da Allah kyakkyawa to duk abin sanda mutane suke firgice wayo wayo wala kallon su kawai kake to me wayo wayo idan rashi ne kana tare da mai bayarwa idan firgici ne kana tare da wanda ya aiko firgicin ka yadda da abin da zai kaddara maka a nutsa ke. idan ya kaddara maka sai ya kaddara maka ka firgita ko baka firgita ba idan zai baka sai ya baka ka firgita ko baka firgita ba saboda haka ashe duk waɗannan ba su da komai ba su da alaka sai ma ka yi babu ka je ka firgitan ba ka ga Allah kuma tsoron da yayi ba sosai ne zaka ka zama tare da Allah yadda za ka yi ka zama ka samu ka ƙarar tarayya tare da Allah ka yi shi ne zai zama ka samu ne nutsuwa a nan gidan duniya kuma da an ce ta hoton ma nutsuwar ce dan Allah wannan bai ji ba dan haka ƴan uwa ina kiran mu kan cewa ba mu da abin yi yanzu sai neman ya za mu sasanta da ubangiji ta ina ne za mu zama na Allah wanda zai zama mun samu nutsuwa ta har abada mu ji daɗin da ba kowa ma yake ji irin wannan daɗin ba don wanda yake da tsotsa alawa imani alawa ta mahabba ta soyayyar Allah in ya same ta wannan alawar ta fi kowace irin alawa daɗi alawar dukiya ba ta kai ta ba alawar mata ba ta kai ta ba duk abin da ka sani bai kai shi ba me yasa baka san haka ba dan baka zama hakan ba amma duk annabi ya gaya mana ya faɗi wasu abubuwa ya ce wanda duk ya tabbatar da waɗannan za ka halawata imani zai ɗanɗani alawata imani annabi zai faɗa haka ne ba haka ba akwai ta in ka ji baka tsotse ta ba to baka tsaya da abin da ya kamata ba za ka ‘yan uwa mu tsaya da abin da zai zama haka to illa iyaka watakila wata tambaya ta biyo baya lalle kowannen mu dama kowanne ma musulmi yana son ya zama alakarsa da Allah ta kyautata illa ka tsayawa yake kan abin da zai kyautata alaka din kowa yana son haka kowa yana so amma ka sani Allah yana yin abu amma da wasiɗa da dalili da wasiɗa da tsani idan baka tsaya jajircewa cewa hakan nake so Allah Allah ya ga hakan kake so ba dan kawai rayawa a rai sunansa rayawa ba so ba idan kana so a ga ka dau hanya shi yasa yace wallazina jahadu fina kaji fa sun yi jihadi ba jahadu sai da suka yi jihadi sannan yace lana hadiyan nan to ba jihadi ba gogayya ba neman sai na zama naka Allah kuma sannan kawai sai Allah ya mai da kai nasa to dan wa sai mutum ya tsaya ya dage wataƙila wata tambayar da sake biyo ba da me ake dagewa abin da ake dagewa da shi yanwa shi ne abu na farko dai saboda mun san dumu-dumu muke cikin tsindin cikin kogin zunubi ka doshi Allah da neman gafara kuma neman gafaran nan ka doshe ta da gaske da abubuwa guda uku da istighfari na baki da nadama ta zuci da aiki na gaɓoɓi kana astaghfirullah kalmar da aka lakana ma kenan ka nemi gafara wurin Allah kuma zuciya na cewa Allah ina nadamar ya akai na zama haka yana kallon nadamar ta in kai abu na uku a aikace ka yanke wa duk wani abin da baya so din a sannan ya san da gaske kake ka ji daya wannan mataki na daya kenan shi kuma istighfarin da wannan duk ayi shi da ikhlasi kuma istighfarin ba da baki za a yi kamar kamar yadda na faɗa ba da aiki ka miƙa sadaka sanda zaka ba almajiri da niyyar astaghfirullah ka bashi ba komai kake ne wa Allah sai kai na nake gafarta min da wannan sadaka duk abin da zaka yi na ibada ka yi shi da niyyar istighfari wujudu dare da rana Allah ya ga neman gafara kake yi to sai sako ya zo ma Allah sai ka ga sako daga Allah sai ina sakon zai zo hanya biyu hanya ta ɗaya la'alla wannan shi ba lalle ba ne la'alla a cikin mafarkinka a nuna maka cewa ka zo wurin kamar yadda annabi na salama yake cewa a ƙarshen zamani in ya zo ba abin da zai zama ga waɗanda suke mutane muminai sai kyakkyawan ruɓuya daga Allah to lallai in ka kifu haka sai ka ji ka samu nutsuwa a nan a za a nuna ma ka ji ɗaya abu na biyu sai jikin in kai haka sai jikinka zuciyarka sun gaya maka cewa ka tafi zuwa ga Allah din kai ka gani bangaren istighfari kenan sannan ka ɗauki ibada wadda Allah ya fallanta maka gaba ɗaya ka tsaya akan ta kakka yanke mata haji wannan sannan na filfilu kuma ka ɗauki na filfilu duk abin da ba farilla ba kenan ka tsaya akan sa duk kana neman kusanci da ubangijinka musamman ma na filfilu da daddare Allah na wasa na yaban bayinsa waɗanda suke tsayuwa da daddare baka ji ba shugaban ma bayin Allah abinda aka ce masa um umin laila ba umin nahara ba kumin laila illa qalila kuma da ya tashi tsayuwar shi kuma da yake idan dai ga Allah aka ce za a garzaya a tafi sai yayi tafiyar da Allah ya ce sassauta sassauta haka sassauta inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min su Allah ya ce mun gani kana kaza kana kaza amma to saukaka wa kanka sallallahu alaihi wasallam to da haka ka tashi da daddare dare shine wato buraka ta bayin Allah wanda suke hawa su tafi zuwa ga Allah sai sauri da su shi sa Abu Sulaiman ad-Darani yake cewa wallahi ni ba dan dare ba da ban ga amfanin rana ba dare ita ne abin hawan su da haka ka tashi da daddare ka yi abin da ya sawwaka ka kallafa wa kanka abin ga zuciyarka ba za ta iya ba yi abin da ya sawwaka na nafirfilu ne na istighfari ne na salati ne kai ta yi daidai gwargwado amma ka yi su da baki ba da zuciya ba da baki ba ɗanwa da zuciya ake sallah irin wannan da zuciya ake istighfari irin wannan da zuciya ake salati irin wannan shine ibadar da mutum zai zo bakin yana yi amma ya manta ma bakin ne yake yi zuciyar saboda kallo siffofin Allah kana kallo girman Allah idan istighfari kana al'aziman lazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum zuciyarka na kumbura na hubuli wurin ganin la ilaha illa huwa din ba bakin ne kawai yake faɗa ba idan salati kake Allahumma salli ala Muhammadin kan ka faɗi Muhammadin ka hango Muhammadin ka hango matsayinsa ka hango yadda yake ka hango sansa da kai sannan ka ce muhammadu ka saki muhammadu kai zuciya kai ibada da zuci algamsu malam sannan duk gaba ɗaya in ka gama a sujada ka ta sallah ko a addu'a ka ka ce Allah annabinka ya ce zukatan bayi a hannunka suke kada juya su yadda kake so Allah juya zuciya za ta fuskance ka ta fuskanci abin da kake so da annabinka sai ka da ta yin tashi kana wannan addu'a kuma sai Allah ya kyale ka haka wallahi ba zai ba ba shi bane so za ka samu nutsuwa da Allah idan ka samu wannan nutsuwar ta kwanci hankali da ubangiji to shikenan ta wadatar da kai da nutsuwa da komai kuma kuma kowane tashi hankali ake a duniya kai dariya za ka yi murmushi za ka yi a zuciya saboda kai ba zai tashi hankalin nasa ba amma gaskiyar magana in ba wannan ba to kakka sa ran wani hankalin ka zai kwanta shine kawai Allah ne iko ne na faɗa ya jeho da to kai baka san ma wai ba a Kano bane ko ba a Najeriya duk ake ta wannan musibin ba da tashin hankali na kashe-kashe da tashin hankali na kayan gari su tsada da duk ko ina ina ne kake jin labari inda ba a yi babu a duniya to ai kowa aka yi lokaci ne ya yi to kawai ka ɗauki kai abin da zai kullar da kai ba kai ta sauraron sai na nan na sauraron sai an daina sai an daina sai kuma ya zaɓa ito ba ka daina sai Muna ka ɗan uwa mu tsaya mu ma'amala kyakkyawa tsakaninmu da abokan mu'amalar mu mu ma'amala kyakkyawa tsakaninmu da Allah mu wannan shi zai ba mu nutsuwa idan ma musibar ta zo ta same mu muna tare da Allah sai ne in musiba ta same ka ɗayan biyu ne ko dai ta ji maka bata kashe ka ba to kai ka san waye kaddara maka saboda kana tare da shi idan kuma ta tafi da kai wajen wa za ta kai ka duk ba faduwa to kuma ya ƙare yanzu yan uwa magana ta gaskiya sai neman tarayya da Allah zaman lafiya da shi mai mulki kake ko mai kuɗi kake ko talaka kake dawo bayan nemi yanda zaka zauna da Allah lafiya kuma za ka ga yadda Allah zai da kai na karanta mana duk yadda Allah yake da bayansa waɗanda suka yarda da shi ba kuɗi ba ne ba kake kake tarin hankali to in ka ba tarayyar ka da Allah sai ƙarfi kuɗin ma sai ka ji kunyar ka ce a baka wallahi dan da ka ce baka bakan zai yi Allah kuwa ha kai yanzu bayan Allah da suka samu Allah hakan ba su ne ake zuwa ana cewa addu'a sai addu'a Allah ya bada kuɗin ba kuma ya bayar ai idan alaka ta zama alaka wallahi sai ka zama saboda jin kunya Allah ka daga hannu ka ce Allah ba na kuɗi sai ka ji kunya Allah sai dai ka ce ƙara mun kusanci da kai Allah anan anan kake da jin isa da alfahari abin da yasa ka ga duk kake ta roƙon kuɗin saboda dan baka je can din bane baka shiga baka shiga fadan bane Allah in ka shiga fadan ba za ka roki wani abu in ba kusanci da ita ba eh to shine lamari kawai abun fata a sujadan mu da komai mai ta Allah ya ban mu ana Allah ya ban mu ana shikenan magana ta kare yan uwa ana kyauta da san insha Allah gobe za mu tashi da azumi shi kuma kamar yadda dai muka faɗa wani lokaci ne na fursa wannan abin da muke faɗa na tsayawa a yi tarayya wato a samu alaƙa da Allah to wani lokaci ne wannan nata da ba wani lokacin da ma kamar ya shi me neman kyautata alaƙarsa da Allah ya tsaya ya neme ta a wannan lokacin ga azumi a bakinsa idan me wani abu ne kai ko baka da wani abu ringa sadaka annabi za su lalace ko da dabino ne in an baka biyar ba da uku ka rike biyu malam ne in an samu sadaka da an sa ma goma a juhu dubu ba da biyu ko ka rike eh ra'ayi ba ko ko yaya ne dai tsaga ka bayar aha inda da da da rauni yake wai na ce in an baka dubu biyar wani alaran ma ya rab ya bada uku ya rike biyu ya yi shuru to amma da aka zo ya dan yi dan da gina yace eh wannan za a yi wannan to wai ka san wa zaka ba har za ka yi masa rowa wa zaka ba kuma sai ka yi masa rowa kaga to wanda za ka yi rowa sai Allah من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له حبا أدي دوبا أدي دوبا يوا haka lokaci ne na kursa da za a bauta wa Allah a nemi kusanci da Allah a nemi yayewar musibu da za su hana ka kusanci da Allah din mai ta addu'a Allah yaye mana musibar da za ta hana mu zaman lafiya a cikin zuciyarmu tare da Allah ta hana mu bauta masa wannan kenan sannan kuma a kiyaye azumin daga duk abin da shi yake kyautata azumin annabi sallallahu ya gaya mana cewa wanda duk bai ba ƙarya ba da aiki na ƙarya to Allah ba shi da bukata cewa yayi azumin ma eh haka annabi ya gaya mana cikin hadisi ingantacce cikin Abu Dawuda to kaga musamman masu siyasa da ya zama cewa a shiga ai ta ɓaci ai ta yarfi ai ta ƙagi kuma ana azumin ko ba azumin ma haramun ne bare kuma ana azumin to a san yadda za a yi Allah ya taimake mu Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe Allah sa abin da duk zamu ya karba abin da muke na kuskure ba mu san na kuskure bane ba Allah ka gyara mana a zahiri mu gyara kuma ka karba in mun yi bismillah malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الخلق أجمعين وآله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا علي ويا هشيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل wannan sura da aka ja sunanta suratul kahfi sura ‘yan kogo, makiya ce ‘yan makka ce, Imamul Qurtubi da Ibn Adiyya sun hakaito ijma'i ma akan cewa an yi ijma'i akan haka amma wasu suka ce a sai dai aya daya wasu gina saka ma'allabi ne da ona rabbahum bil ghadati wal ashi ita ba makiya bace ba kuma ayoyi ta 110 ko 115 kuma ta sauka bayan suratul gashiya ta sauka bayan suratul gashiya suna da faraloli da yawa da su hadisai suka zo kuma ingantattun hadisai a kai yana daga ciki abin da imamu muslim ya rawaito wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man hafiza ashara ayatin min suratul kafi wanda duk ya haddace ayoyi guda goma daga suratul kafi usima min ad-dajjal za a kiyaye shi daga fitinar dajjal wanda duk muna kamar an ce ana cikin ta yanzu akwai riwaya daya wadda ta ce a ƙarshen suratul kafi din ake magana akwai riwaya ta bukhari da muslim kuma wadda wani mutum ya kasance yana karanta suratul kafi a cikin gidansa sai ya ga dokinsa yana zabura yana zabura ya duba haka sai ya ga kamar wata inuwa daidai kan dokin da aka zo aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce eh nutsuwa ce take sauka da karanta wannan sura ayoyin alqur'ani kenan ana karanta ta nutsuwa tana sauka a gidan da ake karanta suratul kafi imam darimi ya rasu hadisi daga abi sa'id al-khudri yake cewa man qara'a suratul kafi lailatul juma'a duk wanda ya karanta suratul kafi da a daren juma'a to Allah zai haskaka masa tsakanin sa da baitul atiqi haske idan ba zai ga hasken bane ma an haska masa hanyar sa ta zuwa ga Allah kamar haka to da haka tana da faraloli da yawa waɗanda suka zo na hadisai akan ta kuma sababu sababin saukar ta an an rawaito sababin saukar a wannan sura da yawa amma gaskiya 99 da dugo kaɗan duk ba su inganta ba kuma sura ta kunshi muhimman abubuwa waɗanda kamar yadda a cikin nasiha da nake magana cewa mu inganta mu da Allah mu kyautata ta mu samu alaƙa mai kyau tsakaninmu da Allah to wannan surar za ta kora bayi zuwa ga wannan duk wanda ya ji wannan surar ya ji ta da kyau ya ɗauke ta lallai sai alaƙarsa da Allah ta kyau saboda tana korawa zuwa tauhidi ingantacce kamar inda Allah yake cewa qul ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid tauhidi ne tsantsa a nan wajen da kamar lakin da huwa Allahu rabbi wa la ushriku bi rabbi ahada tauhidi ne tsantsa a nan wajen kamar rabbuna rabbu samawati wal ard lan nan nad'u min dunihi ilaha wannan duk tauhidi ce na korar kora ba bayi zuwa ga Allah sannan surar ta zo Allah ya bayyana udra wata iri irin tasa wadda ta keta abin da yake na al'ada dan labarin ashabul kahfi labari ne na wanda Allah ya nuna wilayarsa da girmamawarsa ga wanda ya nufo shi za mu ji shi a wannan surar sannan surar ta kunshi kistoshi da yawa masu ban mamaki bayan bayan ta ashabul kafi akwai kissar annabi Musa da Hajar a cikin wannan sura akwai kissar Zulkarnain da ya jujo ma jujo a cikin wannan sura akwai kissar annabi Musa annabi Adamu da Iblis a cikin wannan sura to wannan sura ta zo da abubuwa dai da yawa wanda za mu ji su insha Allah a hankali daki daki kuma in Allah ya yarda ya ba mu iko za mu tsaya a wurare din dan mu kora kanmu mu tsayar da kanmu mu dubi izina da za ta kora mu zuwa ga Allah din a wurare da yawa za mu tsaya haka insha Allah Allah ba mu iko Allah ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba alhamdulillah mai tafsiri yace wa huwa alwasfu bil jamili sadiqin lillahi alhamdu siffantuwa ce da kyawawa dukkan abun da zai siffantu da kyau na godiya wanda za a gode da ida shi to sun tabbata lillahi ga ubangiji Allah ya rufe suratul Isra'i wadda ita muka kare da, da, da alhamdulillahi ya buɗe suratul kahfi da alhamdulillahi alhamdulillahi da wannan alif da lanu alhamdulillahi na menene ka san an zo fassara ko a Hausa ko tun ma muna yara za ce dukkan godiya ta sabbata ga Allah to me dukkan godiya na ke nufi da dukkan godiya abin da ake nufi da dukkan godiya godiyar da ka fuskanci Allah ya yi wani abu wanda ya zama abun godiya gare ka ka ce na gode maka Allah to dama ta tabbata gare shi to ba ita ba ma din ma tun da kace duka idan Malam Haruna ya zo ya ce nasiru ga wannan na ce maka na ce masa na gode wa na ce wa na gode Haruna ko a'a wannan godiyar ita ma ai godiya ba sun ta godiya ba to kai ba ka ce duka ba to ai hadda wannan kenan ita ma wannan ta tabbata ga Allah haruna ne ya baka to ne ya bani ya bani kuɗi to shi wa ya bashi wani ya bashi to godiya ta tsallaka daga haruna ta tafi garin wanda ya ba haruna to shi wanda ya ba haruna wa ya bashi shi ba wanda ya ba wanda ya ba haruna wa ya ba sai ta kamo Allah to godiya sai ta tadda Allah nan zaka tirje shi ba wanda ya bashi shi ya bayar to in ka ji an ce dukkan godiya to wannan ake nufi duk ma godiyar da aka ko an ka gode wa sai ta koma ga Allah shine dukkan godiya ta tabbata ga Allah ita wannan kalmar ta alhamdulillah inda kuma mun gane wani abu to ita ma tana neman wata alhamdulillah din cewa da Allah ya yi alhamdulillah anan hamida za ta hu bi zati ya gode wa zatinsa da zatinsa shine ya gode wa kansa tun kafin ya halicci wanda za su gode masa to ita wannan kalmar yanzu dan Allah da a ce Allah bai yi wannan kalmar ba sai yi ma wani abin daɗi sai ka kalli wani abu da kake so ka gode masa da da kalma da me za ka gode masa ya za ka yi godiyar ko kai shi ne maganin godiyar ka je ka faɗi wani abu ba godiyar ba to sai ya ce huta bari in ga maka abin da nake so da shi a yi mun godiya ka ce alhamdulillah to ai kaga Allah ya yi mana ni'ima da sanin alhamdulillah abin da za ku gode masa to wannan ni'imar ita ma alhamdulillah a yarda ta ita kalmar tana neman wata alhamdulillah kuma sannan da Allah bai ce alhamdulillah ba godiya ga Allah to da hamdala ga Allah ta saba wanda ya san Allah yanda zai gode masa daban wanda bai sani ba yanda zai gode masa daban na tsaka tsaki yanda zai gode masa daban sai Allah ce zai ku hada alhamdulillah wanda ya san Allah matuƙa ba zai gode masa fiye da alhamdulillah ba wanda bai san bihin ba shi ma zai ce alhamdulillah cikin sauki kaga wannan kalma ta alhamdulillahi tana da wato ni'ima ga bayi da Allah ya sanar da su alhamdulillahi sannan ita alhamdulillahi godiya ga Allah kala uku ce ya kamata in ka tashi ka hargitsa ukun duk gaba daya kar kai ɗaya gaba sauran ko kai biyu gaba daya akwai alhamdulillahi qauli akwai alhamdulillahi fi'ili akwai alhamdulillahi hali alhamdulillahi qauli shine bawa ya yaba wa Allah da abin da ya cancanta ya zama abin yaba kamar yadda manzon Allah ya ce subhanak la nuhsi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsik sarki ya tabbata gare ka Allah ba za mu iya iyakance yabo gare ka ba kamar kai yadda kai yabi kanka ba mai yaban Allah fiye da yadda yabi kansa to da haka kenan alhamdulillah kauli ka gode wa Allah bima huwa ahluhu kaji ta baki kenan alhamdulillah fi'ili ita ce alhamdulillah ta aiki idan Allah ya baka kuɗi ungo ungo ungo to ko baka ce da baki ba alhamdulillah kenan Allah ya baka ka bawa bayinsa to a sannan kana ce masa alhamdulillah da wannan bayarwar da kake yi ka samu iyalinka kai musu nasha nasha kana alhamdulillah duk abin da ya kamata ka yi ka yi wanda Allah zai farin ciki da wannan to ka ce alhamdulillahi ta aiki to alhamdulillahi kuma ta halifa to duk kuma ba waɗannan ba ce kuma ita ta fi waɗannan din ita ce alhamdulillahi wadda take ta kamala ta ruhi ruhi bayan ya faɗa da baki bayan a aikace ya zama ya kalli Allah da wannan baiwar da godiyar da kallon girma zuciya na nagode tana kallon Allah da abin da ya cancanta ba baki a baki ya faɗi sunan Allah aiki na aikata ibada to zuciya kuma waye a zuciyarka to a sannan ka kalli Allah da alhamdulillahi to ita ce alhamdulillahi ta hali wannan ne yasa wannan ne yasa ake samun bambanci tsakanin alhamdulillahin taka da ta wani a nan ake bambanta akar makallahu kai ka san alhamdulillahin annabi ba alhamdulillahin ka bace to to me bambanta ga yamma kalma ita ce annabi ko wani salihin bayan Allah ko sahabi in ya ce alhamdulillah ka ce alhamdulillah kun ɗaya ta wurin alhamdulillah kalma amma wurin kallon zuciyar Allah na alhamdulillah kai ka san ba ɗaya ba ne kamalar ta alhamdulillah ba ɗaya ba ce to ta hali kenan to kai dai dai ya kamata a ce da zuci ka gode wa Allah da baki ka gode wa Allah da aiki ka gode wa Allah to alhamdulillah guda uku ta cika to bawa ya kiyaye wannan Allah ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga ubangiji Allah ya bude surori guda biyar cikin alkur'ani gaba ɗaya da alhamdulillah ta farko ita ce alhamdulillah rabbil alamin ta biyu ita ce ta cikin suratul an'am alhamdulillah allazi khalaqa samawati wal arda waja'ala adh-dhulumati wan nur ta uku ita ce wannan ta cikin suratul kahfi ta hudu alhamdulillah allazi lahu ma fi samawati wa ma fi ardi wa lahu alhamdu fil akhirah ita ce suratul fadir ta biyar ita ce kuma alhamdulillah ita ce ta biyar ko ta hudu alhamdulillah allazi lahu ma fi samawati wa ma fi ardi wa lahu alhamdu fil akhirah ta biyar alhamdulillah fadir samawati ita ce ta biyar su ne na biyar to kuma kowace godiya da kaga Allah ya aje ta an makala mata dalilin godiyar alhamdulillah godiya dukkan godiya ta tabbata ga Allah me yasa da annahu rabbul alamin kasancewarsa rabbul alamin ya cancanci a gode masa shi ne mai kula da duk duniya gaba daya ba abin da yake motsi sai ana kula da shi wannan ya cancanta da hamdala ai alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal arda nan kuma godiya ce Allah ya ya cancanci a gode masa dan me dan ya halicci sama sai maka rumfa ya halicci ƙasa sai ta zama maka shimfiɗa ya cancanci a gode alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wannan kenan godiya ta tabbata me yasa da Allah ya saukar da alqur'ani babban kundi ga wannan bawa nasa annabi Muhammad wannan ya cancanci godiya sannan alhamdulillah alladhi lahu ma fi samawati wal ardi دائل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وربع Allah ya cancanci a gode masa saboda Ubangijin da ya halitta sammai da ƙasai kuma ya sa mala'ika da annabawa manzanninka ya sa wani abu daban ba su ba wannan ya cancanci a gode masa hamdu ta biyar godiya ta tabbata da Allah faɗin samawati wal ardi khalaqa samawati wal ardi daban faɗin samawati wal ardi daban abin kallo ai godiya kowanne daban-daban wancan ya halitta sama da ƙasa sai maka rumfa sama sai maka rumfa ƙasa sai maka shimfiɗa nan kuma faɗirin samawati wanda ya ƙagi sama ba tare da ya ga wani yayi ba faɗir shi ya ƙage ta ba tare da misali ba ya cancanta a gode mai irin wannan aiki to wannan shi ne Allah ya ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba godiya ta tabbata ga Ubangiji wanda ya saukar da wa bawansa wani bawan ai bai faɗa ba abdihi kawai yake bawansa littafi to ka'ida ce idan ka ji Allah ya aje sunan bawa ya shiru ya yi gaba to bawan annabi Muhammadu ne shi ne mutlaqul abdi fil qur'ani in an yi idlaqin bawa cikin alqur'ani to Muhammadun ka ne sallallahu alaihi wasallam idan ba shi bane in aka ambaci bawan sai an ambaci sunan wani bawan sai a gaya ba sunansa wa zikur abdana ayyuba wa zikur ibadana ibrahim sai a lissafa maka shi hatta annabi isa da aka samu fasalu sai inni abdullahi ni bawan allah ne to da an yi shiru sai a ce shi dai annabi muhammad na ce sai a yace atani alkitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wa salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya alaka zalika isa ibn maryam ne magana nan ba an fudin ta isa ibn maryam sai an fadi sunan in ka ji an fadi sunan kawai an ce subhanallazi asra bi abdihi an wuce muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba sayyidina muhammadu ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to godiya ta tabbata ga ubangiji allazi anzala ala abdihi alkitaba wanda ya saukar wa wannan bawa nasa littafi alqur'ani saukar da alqur'ani abu ne abun a gode wa Allah qur'ani da aka bamu ba a ba wata al'umma kaman mu ba al'umma annaba kowa an bashi al'umma kuma kowanne daga cikin annabawa wasu an basu littattafai amma ba a basu kan qur'ani ba qur'ani ya hado su su kuma ba su hado shi ba to wannan ya cancanta a gode wa Allah walam yaj'al lahu iwaja Allah bai sanya shi makarkaci ba bai sanya ne ba a baya mun san an faɗi abu guda biyu akwai abduhu wanda manzan Allah ne akwai alkitaba to Allah ce bai sanya shi ba bai sanya qur'anin ba ko bai sanya annabi muhammadin ba yace ne mun duka lamirin ya isa ya shiga kowa kowa kuma daga nan zamu yawo da lamirin akan kowanne kaga kowanne ya cancance shi wala bai ji Allahu iwaza bai sanya alqur'ani makarkaci ba eh ai a wani wurin ya ce qur'anan arabiyyan ghayra zi wajin kaga anan ya nuna qur'ani ne bai karkata ba to shi ba annabi Muhammadin ai a daidai yake ba a karkace yake ba ko innaka la'ala hudan mustaqim Allah ne ya bashi shaida shi ma bai zama makarkaci din ba wadu ila rabbik innaka la'ala hudan innaka ala hudan mustaqim sai Allah ya ce qayyiman kuma qur'anin nan bai zama karkatacce ba kuma qayyiman mustaqiman madaidaici ne to qur'anin ne madaidaici ko annabi Muhammadin duka to amma duk da akwai wani abu tunda a ce Allah bai sanya alqur'ani karkatacce ba to kuma da aka ce qayyiman sai aka ce daidaitacce ne to ai da ba duk wanda ba karkatacce ba a daidaitacce ne to me yasa aka sake faɗa cewa daidaitacce ne bayan da ma can an ce ba karkatacce ba ne to kiyaye alqur'ani karka ce zai maimaita abu ba wai ba shi bai zo da ma'ana ba ina baka gane ba dai kawai in baka gane ba ana iya samun abu a zahiri kaga lafiyar salau amma a can akwai ciki akwai wani abu ne dan karkace baka baka sani bane to walam yaji Allahu wajen bai sanya shi karkatacce ba shi alqur'ani ko shi annabi Muhammadu zahirinsa da badaninsa duk daidai suke qayyiman wannan a zahiri kenan qayyiman a badinin ma a daidai ne saboda ka wannan sifar ta biyu hali ne kuma wannan halin yana nuna daidaito na baɗini dan akan ga abu ka haka kace wannan ai daidai yake sai daga baya wani ya auna ko da ma kilo ce kai a san akwai wani kuskure a to a zahiri da baɗini qur'ani a daidai yake a zahiri da baɗini annabi sallallahu alaihi wasallama kan daidai yake duk abin da ya zo da shi karɓi kawai ka rinsa daga karɓa daga Allah yake qayyima liyunzira ba'san shadidan Allah ya saukar da wannan alkur'ani danye wa'azi ko ko ya saukar da annabi Muhammadu ya aiko shi danye wa'azi duk dai tafi min da lamirin duk ɗaya ne din duk inda ka sa waɗannan abun biyu za su zauna a cikin idan ka ce qur'ani ya zo dan ya zama yayi wa'azi baya wa'azin ne ba da shi ake wa'azin ba idan ka ce annabi Muhammadu an aiko shi dan ya wa'azar da al'umma ba hakan ba aikin sa kenan ba to kayyima lalle daidaitacce ne alkur'ani ya zo liyunzira dan yayi gargadi yukhawifa yukhawifa bil kitabil alkafirina Allah ya tsoratar da alqur'an manzanni ya tsoratar da kafirai da alqur'ani me zai tsoratar da su ba san shadida ya tsoratar da su azaba mai tsanani fa wannan azaba mai tsanani shi isa masu tafsiri suke sa dan a gargadi kafirai dan azaba mai tsanani sai kafiri yake mumini za a shafa shi amma ko shafa ba kyau sai yace milladun Allah ya aiko annabi Muhammadu ya aiko alqur'ani dan ya gargadi da tsananin azaba ga kafirai daga wurinsa to me fa'idar kaidi dama ya ce ya aiko kuma sai ya ce daga wurinsa dan a gane azabar karfinta domin azaba tana zama mai karfi da karfin wanda zai azabar eh na sha kwatantawa yanzu in wannan dan yaron ka miƙa hannunsa ya kama ka ce matsa ya matsa ya kace ƙara sai ya sake matsa ka ce ƙara kana dariya amma yanzu idan ba kama suna wani gargaɗi ya kama ka ce matsa ya matsa sai wayyo ba ƙara to azaba tana kasancewa gwargwadon wanda zai azaba to shine sai ce liyun zira ba'asan shadidan Allah dan yi gargaɗi da azaba mai raɗi daga wa milladunu daga mu'azzibu shine Allah to a kiyaye ta in ku azaba ta daga Allah sai a kiyaye ta yace sannan yace wayu bashiral mu'minina kuma qur'ani tafiya yake kafafuwa guda biyu can gargadi nan albishir qur'ani ya zo annabi Muhammadu ya zo dan yayi mutiyo mutane albishir dan me zai musu albishir zai musu albishir da aljanna domin menene ake albishir da shi shine mai daɗi duk abin da za a yi ma albishir mai daɗi to a yi ma albishir da abin da daɗinsa ba zai wuce ba shi ya fi zama albishir amma duk abin da daɗinsa zai wuce to sai kuma in an jima ka zai ka ce a ƙaro ko to amma aljanna in an maka musamman kana can illiyina ko can firdausi ka zazzauna ka tattauna da iyali can ka ci abin da kake so can ka sha abin da ake so a gama kuma ka tafi ka ziyarci Allah to me sai ne kuma ka da wawan fa haka kenan ai ba a me za a karo subhanallah shi ne yake milladuhu wa ya albishir din da za a yi fa amma allazina ya'maluna salihat ga bayin da suke aikata aiki nagari aiki nagari baya zama aiki nagari sai ya haɗo abu guda uku idan ɗaya ya fita aiki nagari ya zube aiki nagari sai ya haɗo cewa ma'amuri ne an yi umarni da shi Allah ya ce a yi ko annabi ya ce a yi an fahimci haka a nassi ƙarara ko ko nassi mai ishara da haka idan babu umarni na Allah da manzan Allah a cikin aiki bai zama nagari ba ɗaya abu na biyu sai an yi shi a surar da Allah da annabin yake so a yi ba a surar da ka kera ba kai an gane ya zo daidai bai fita daga shari'a ba kaji biyu abu na uku a yi shi don Allah ɗin shi kenan kowane aiki za ka ga kuma wannan gado-gado aikin da ana samun ana samun wani tun farko ma ya yi aikin da shari'a ba ta yarda da shi ba ba ba zai zama nagari ba to akan samu mutum ya aikin da shari'a ta yarda da shi amma ya ƙara ko ya rage shi wannan abin da Allah ya ce a yi ya zama salihan ba akan samu wani ya yi aikin da shari'a ta ce a yi kuma ya yi aikin daidai yadda aka ce a yi in sallah ce in azumi ne duk ya yi amma ba dan Allah ba ba ikhlasi a ciki duk biyun nan ko da su wannan na uku da bai samu ba ya zube sannan aminu salihati aiki na gari waɗansu mutane suna ɗaukarsa su ɗauke shi su kai shi wurin kawai ibada sallah azumi zakka a shi aiki na gari haka ni kan shi aiki akwai aiki na gari a cikin duk wanda aiki na gari zai ga abu mai kyau ana albashir zai ga abu mai kyau ko ko da ba al'ahira ba a nan duniya to makanike ka kai ya zo abinda zai maka na naira ɗari biyu ne ya ce maka ɗari biyu kuma ya maka aikin mai kyau ya cire maka sabo ya sa maka sabo ya yi amilu sali ya yi amalan saliha ya yi aiki na gari to gobe sai ka kaiwa wani sai ya cire tsoho ya sa ma tsoho shi wancan ka daɗe kai ta gurza bai lalace ba to kuma ka je wajen wani da ya yi irin wannan sai ya yi kwana biyu ya lalace kaga shi bai amala salihan ba in ka tashi ina zaka koma ai to kaga ya yi amilu salih ana yi masa albushin da za a dawo masa saka aiki nagari kowaye yi aiki nagari sai ya ga sakamakon aiki nagari kuma in baka yi aiki nagari ba sai Allah ya yaye ka an nuna baka aikin nagari to zaka aiki nagari ya haɗe da na mu'amala da aiki na ibada duka bayi su tsaya da shi Allah ya ce yana yi wa bayi masu aiki nagari me yake musu albashi da shi anna lahum ajran hasana lalle akwai muqabala daidai abin da suka yi na wannan aiki na gari to su ko me Allah zai musu kamar an yi tambaya to su sun yi aiki na gari da ya hada shartai Allah me za ka yi musu yace anna lahum ajr mu kuma lalle a gaya musu muna da wani irin lada ajran aka nakara shi ba al ajr al hasana bane ajran wani irin ladan ban mamaki kuma bayan an ce mai girma sai aka ce kuma hasana mai kyau shi abu mai kyau in aka ce mai kyau ne ba fa yana sai ya dace da abu guda biyu kai da za ka bayar mai kyau ne a wurinka shi da za ka ba mai kyau a wurinka sai yanzu ko wani abu mai kyau ne ka kawo ni na ga mai kyau ne amma kai da aka baka sai ka ga bai da kyau zai yi a'a tunda Allah ya ce mai kyau ne wallahi sai ya ma duk abin da Allah ya ce kyakkyawa ne to in ka shiga sai ka ce yayi to Allah na wa bayi albishir masu aiki nagari suna da aiki nagari madagarci kyakkyawa sakamako mai kyau a wajen Allah kuma ya ce ne maki shi na fihi abada idan sun haɗu da wannan ladan maki shi na fihi masu zama a cikinsa ne cikin ladan ko cikin sakamakon ladan cikin sakamakon ladan za su zauna a cikinsa har abada to kuma wannan ya fi ladan daɗi yau yanzu kai yadda na faɗa ɗazu ɗin nan a ce ka shiga aljanna kana shiga akwai inda hannunka wata zai fara kaiwa ka je ya kai nan ya kai can ya kai can ka ci nan ka bani nan ka huta ka bar raji a nan ka je ka tsotsi can ka sha can an gama gaba ɗaya kuma an ce ka je fada Allah wanda duk kuma tafi wannan daɗi to duk ai wannan kuma sai a ce gobe to kuma sai a sai a matsa a fita subhanallah to ai kaga an ci daɗin amma ba a zauna cikinsa ba to sai aka ce maki si na fihi abada to ni'ima kan ni'ima kenan yannan yadda na faɗan nan haka za ka yi ta yi abadan me abadan zuwa yaushe ne abadan abadan abadan kamar ya yace eh abadan ne abadan har abadan har abadan har abadan dan haka ba ita abadan ba ta da iyaka haka fasara take dan kawai kakura kuma to
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا wannan jira wannan alkur'ani ya zo dan ya gargadi ga kafirai waɗanda su- suke cewa Allah wai ya rikida to ai a can an ce qayyiman liyun zira ba a san shadidan kuma nan an ce wayun zira lazina duk inzari ne wancan inzarin ba a wadatu da shi ba aka ƙara wani me yasa saboda wancan inzari ne na sabo dukkan masu sabo Allah na gargadin su da wuta da tsananin riko irin nasa nan kuma Allah na gargadi na musamman haka zaka ce daban ga waɗanda kuma suka ce Allah yana da ɗa saboda gargadin su wannan na musamman ne Eh, Allah na gargadi na musamman ga waɗanda suka ce wai Allah ya rikida sun jingina wa Allah ɗa waɗanda suka jingina wa Allah ɗa shirka guda uku ne da Yahudu da Nasara da mushrikai su Yahudu sun ce Uzairu bunillahi Nasara sun ce Masihu bunillahi su kuma mushrikai sun ce almala'ikatu banatullahi mala'iku su ma ‘ya'yan Allah mata ne, to Allah ya ce a gargaɗe su da wannan kama, malahun bihi min ilmi.
ما لهم به من علم ولا لآبائهم Mm.
كبرت كلمة تخرج من أفواههم Mm.
إن يقولون إلا كذبا Ba malahun bihi min ilmin, waɗannan da suka ce wai Allah na da ɗa ba su da wani ilimi, ba su da wani dalili da ya sa suka faɗa haka, ba su da ilimi akan haka. To, wataƙil su ne ba su da shi, iyayensu su sun san dalilin, Allah ce wala li'aba'ihim. Kan iyayen nasu ba da suke cewa sun gaji kafircin a wurinsu, ba su da wani dalili da za su ce ina da ɗa, ba su da shi. To, in aka ce wana, wane, ai bai da sanin wannan abu shi bai da sanin wannan abu to za ka kaddara wai akwai wani mai sani kenan akwai dai sani ya ta'allaku da wannan a'a kwata kwata ba maganar sani akan jingina wa Allah an gane ba wai su ne ba su da ilimin ba ba su da sanin ba a'a duniya ba a da sani ko na hankali ko na hujja daga Allah da Allah ya ce ya rikida babu shi duk wanda ya ce ya faɗa shi sa Allah ya ce kaburat kalimatan takhruj min afwahi duk wanda ya ce kawai kalma ce ta banza ake saki take fitowa daga bakin su in yaquluna illa kaziba ba abin da suke faɗa sai ƙarya ƙarya ce kawai tsantsa amma babu wani abin da yake dalili akan rikon Allah da to me yasa Allah zai karɓi rike da adam me ya jawo rikon da yana da dalili yakan samu sababi ko annabi zakariya ai ta yi Allah habli min ladunka waliyan yarisuni dan da ya gaje ka bayan baka na dan ya zama abin da za a tuna da kai da shi dan naka ko ku a dan dan naka ba kana nan da ranka ma ka tsufa ya taimake ka ya ringa kama ka saboda kayi rauni ko ku a baka yi raunin ba ma ka tsufa da nema ka buga sarlon ka zan duk ina ka gama buga yanzu kuma su suke shanawa dan ka yi sai ma mota yi kaza duk wannan duk wannan amfanin ƴaƴa kenan to shi Allah duk ina ɗaya anan shi ya ce shi zai gaji sama da ƙasa gaba ɗaya shi ne magaji sama da ƙasa idan taimako ne shi ke taimako huwa yujiru wala yujaru alayhi to duk me ya jawo a ce za a yi da Allah bai da bukatar da babu shi don haka ba wani ilimi ba wani abu a ciki kalimat takharuj kalimat kaburat kalimatan takharuj min amwat in yaquluna illa kaziba to mu karasa wannan aya daya
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا fala'allaka Allahu akbar muna cikin waɗancan maganganu maganganu maganganu Allah yana yin ya fara magana kan alkur'ani da ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya dinga faɗa sifofin alkur'ani cewa mai gargadi ne ga kafirai mai albishir ne ga muminai duk da aka gama wannan ya so ya magana cewa waɗanda kuma suke cewa Allah ya riki da ya magana akan su ya ƙaryata su to ya- nan kuma sai ya faɗo kan annabi Muhammad magana kuma ta dawo kan annabi Muhammadu yace fala allaka dan nan ka din annabi Muhammadu ne a wurin yanzu yalla gare ka ya annabin Allah ba su nafsaka zaka halakar da kanka ne ai muhlikun nafsaka ala atharihim a bisa abin da yake na guraban kafircin su bayan sun baka baya wannan bakin cikin ya sa ka halaka in lam yu'minu bi hadha hadisi asaban zaka halakan da kanka ya annabin Allah wai dan jin damuwa saboda ba su yi imani da wannan maganar da kake ta alqur'ani da na aiko ka ba sai ka halakar da kanka wallahi wannan ayat ta sauka da tausayawa da Allah yake wa annabinsa annabi Muhammad kuma wallahi shaida ce ingantacciyar shaida akan shafakar annabi akan al'ummarsa sallallahu alaihi wa sallam cewa har gashi yana zai halaka Allah ya hango zai halaka din ta hanyar bakin ciki da yake ciki kuma bakin cikin wa ya sa shi me ya kai shi ba Allah ta yayi yayi wannan bakin cikin ba shi da karan kansa ne saboda ne kuma ya jawo yin bakin cikin yanzu alga ta kai ne kasancewa a cikin gidan nan akwai miyagu akwai abubuwa waɗanda suke ba masu kyau ba sai ka ga ɗanka ya dawo a guje girzin-girzin gadar zai shiga duk yadda za ka tare shi sai ka yi sai bai karu ba sai ya fada ciki ko kai ba yadda za a yi ka kamo shi in ya shiga ya za ka yi ya za ka yi to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya san inda wanda ya bai bi Allah ba yake dosa kuma in ya je ya samu Allah da wannan halin da yake ciki ya san ya tafi kenan kuma gashi al'ummar ce to kun ji abin da yake damun annabi har ya ji cewa kamar zai halaka saboda an kiyarda da shi ya san kuma wanda ya kiyarda da shi in ya je ga Allah ya tafi kenan shi hakika ce yake gani ba wai sani kawai ba to don haka wannan ita ce take sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bakin ciki kuma ta hana shi sakat a duniya a lahira ma ta hana shi sakat imana yanda yan annabi bai huta a duniya ba dan sai ya ce ci al'ummarsa haka a lahira domin yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya zo duniya ya kira ya kira zuwa ga Allah yayi kuma yayi duk abin da Allah ya sa a ce zai Allah ya aiko shi da shi ya isar mun yi shaida Allah ya masa shaida to da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi gidan rahama da aka tashi alkiyama ya tashi me ya kamata a haka ya tafi ta inda zai huta an yi aiki a duniya an yi abin da aka yi kuma ya tafi gidan rahamarsa gidan ɗaukakarsa gidan tarayyarsa da rahama ya zauna mana haka ya faru bai ba annabi na tashi ne yayi bai doshi aljanna ba in ya tafi aljannan wallahi bude masa za'a ba bai masa magana gidansa ce dama ya tabbata a hadisi ba in ya zo duk ya gama abin da in ya zo kofa aljannan ya kwankwasa a kulle take a ce waye ya ce muhammadu sai ce duka umirtu mai kofa gidan aljanna ce gare ka kadai aka yi umarni in fara buɗewa ko ya kwankwasa ba zan buɗe ba ba a ce buɗe kowa ba sai kai to da ya da ya da ya tashi daga fagen alkiyama sai ya tafiyarsa aljanna ya kwankwasa a ce muhammadu ya ce taho shi kenan mu ko mu tare da zamu ya huta to wallahi bai ba hadisi ya zo daga nazar bina bin haris bin anas yake cewa wata rana anas dan malik yace ya annabin allah sani a cikin ceto ka cece ni ranar alkiyama yace ni fa'ilo kaje masu abu da aure yace an gama za a yi sai annabi sai anas ya ce to fagen alkiyama da yawa take annaba Allah in na tashi ai na zan ganka yace in an tashi farkon za inda zaka fara nema na neman na akan siradi ina nan a siradi to me kai annabi siradi ya je tsallake siradi ne ai shi ne siradin shi ne idan baka ji shi ba baka haura siradi ba in ka bi shi ka haura siradi wai shi ka siradi daga annabi yana gindin siradi me ya je yi ya je ya raba siradin biyu in al'ummar su ta yana sallim Allah wutar da su Allah wutar da su abin da ya kashe kenan al'ummar sa ana zai ce in ban same ka a wurin siraɗi ba fa yace neman ni wurin awo zuwa ya aika a- yana aikinsa da wa- wa- wani mudun eh to kuma sai Allah ya iya kera mudun amma dai ka san ba awon bayi ba awon aiki aka je ba an je an je taimakon bayi a wurin awon aikin yace idan ban ganka a nan ba fa yace to ina wajen su daɗi wato duk na tsere da bayi kenan an tsallake awo an tafi sun taho ba shan alkautara ni ne zan ɗebi tafki na in bayar ba mai taɓa min sai na zo ka same ni a nan ita in ban ganka a nan mai ce ba zan kuskure wani nan uku nan ba sai ka san sai ka gani to ƴan uwa ai shafaka da soyayyar da annabi ke mana ta kai iyaka to Allah ya ce la'allaka basu unnafsaka yanzu annabin Allah halakar da kanka za ka yi illam yuminu bi hadal hadisi dan ba su imani da wannan ba za ka halakar da kanka dan da bakin ciki to me kamar me aka ce kenan la tuhlik nafsaka ya rasulullah annabin Allah na karka halaka Allah kira sai ki wannan la'alla din abinda take magana a'a Allah ban yadda ba daidaita daina wannan bakin cikin mai tsauri kai dai kira faɗi banni da sauran kawai kake bakin ciki wanda na ga dama ya amsa zan tura masa sako ya amsa wanda kuma sai na kama shi kake bakin ciki haka na kaddara ta haka banni da wannan alhamdulillah